أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين قائد البر المهجرين الفاتح القاسم وعلى آله حق قدره وامتدار العزيز ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم wannan muka saba addu'a wannan masallaci na juma'a na kofar wulfi na yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau muna kyau da shida watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya alhamis kenan ko insha Allah za mu ci gaba da tafsirin mu a cikin suratul zukhruf a inda muka tsaya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون
أعوذ بالله min الشيطان الرجيم shi mutum idan hujjoji suka ratsa shi yaga za a gane rashin gaskiyarsa to sai ya kama kame kame ya ji annabi Musa ya ce Allah shi ne Ubangijin da ya halicci dukkan awalimu gaba ɗaya saboda haka babu wani abun da aka rage wanda shi kuma ya tabbatar ba zai ce ya mallaki alamu gaba ɗaya ba don an ce al'alamu kullum masu wallah sammai da ƙasai da sauransu da duk abin da yake ma bai na guma duk na Allah ne shi ya halitte su shi ya samar da su to ya ji an ce lahu mulku samawati wal ardi to in zai tambaya da Allah ba kamata ya ce alaysa li mulku samawati wal ardi ba? abin da ya kamata ya tambaya kenan amma ya san ƙarya ne ya ce ba ma za mutanen da suke fadin ma ba su ce eh ba na haka sai ce na da na da fir'aun sai fir'aun ya kira shi kaumi cikin mutanen sa kibdawa kabilansa qala yace ya qaumi ya mutane na alaysa li mulku misra ana maganar sarauta mallakan sammai da kasai da to ni ba ni ne nake mulkin misra ba wanda take mulkin misra kuma kai take mulkin sham ko kai take ko kai kake mulkin yaman ha to ko kai kake mulkin iraki ko sudan wanda yake lokacin bangaren sudan din yana karkashin sa yace wai ba ni nake mulkin misra ba kuma ana magana akwai aljanna akwai al-anhar tajri min ta akwai tajri min ta al-anhar ita aljanna yace wa hadhihi al-anhar ga qoramunan na nil na misra wanda kuke noma tajarin hafi wanda take gudana a ƙarƙashin mulki na yace afala tumtiruna ba ku gani ku dora mana kun dora kuka duba wannan ai zaku ga maganar da nake gaya muku ni ma din ni ne to ga wannan dai hujja ce ta mara hankali kuma wannan ne ma yake kada wayanda suke hujja wai abin da Fir'auna ya faɗa wai shine a kiyafi ma ya fahimci tauhidi ina fir'auna ya fahimci tauhidi wai wai dan fir'auna ya ce wai ya hama duk da sarkan la alli awlugul asbab asbab samawati fa atala ila ilahi musa wai ni la azunnu kadiba to yanzu ne yanzu kai ta yadda kenan za a iya yin faranga a hausa ma mahaukaci kawai yana magana kana wai karaka shi har kara cewa ya san tauhidi ya za a yi a gina sai ne to idan iya dai nan nasa wanda za a hawa a je saman iya ina zai tsaya wanda ana maganan kawai sama ta ɗaya ma kawai tafiyar da za a yi tafiyar haske ce ta shekara dubbai amma tana maganan wai wai ya san wai to shi ubangiji subhanahu wata'ala duk wannan saman da kake jin sama ne to shi a wurin sama malukansa ne abin da ya halitta ne ya fi karfin su wasamawa duk wannan saman da kake gani ba ta saman ka ɗayan ba da ta biyun da ta ukun da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai duk wani abu da ka sani sama Allah ya ce madawiya tu bi yamini ba su wuce wani abu da za ka damke ba ba a san girman Allah ba ana san kan ba ai duk wayannan abubuwa da kake ganin wai su ne kake ganin kaman wasu madogara to duka babu a gurin Allah a matsayin wani abu dan kankane suke to kuma in ka duba shi fir'auna cewa yake yi wa hadhihi al-anharu tajri min tahti illa rabbi ne koramun misra tana gudana a karkashin sa yanzu an daga shi a kasan su za a ga inda ya zauna koramun misra me min tahti anan a ce an ce za a ji asalin maganan larabci ne to nan shi ma abin da fir'aunan yake faɗa ai abin da ake cewa ana yin wato ana ana ana ana tawilin shine dai har yanzu anan baka isa ka ce tajrimin ta hakihi koramun koramun misala suna gudana a gindin kujeran fir'aunan ba ko kun ko gindin kujeran sa ne me ta hatu ka gani ta hatu in dai a luga ne a ƙasa ne ƙasa kuwa ƙasan ka ita ce ƙasan ka kuwa inda ka zauna kenan ko ba haka ba amma shi ya ce tajrimin zaki tana gudana a ƙarƙashin sa ƙarƙashin ne ne ƙarƙashin ikon ka shi ma ya ji ka sanin larabci ya ji ka balaga fir'aunan ma to kaga ƙarancin karatu ne wallahi to fir'auna ya ce karkashin karkashin sa fir'auna nawa yake ya ce karkashin sa to in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta haka kaza sai ka ce shi shikenan shi ma a kasan sa yana zaune Allah ya sauka na'am abala tusiru da babu ganin girman mulki na ku duba duk fadin misalar na a karkashi na take bai san ko misalar ba ta bi dan cikin cokali ba na'am أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يميت to sai ya shigo wani salo salo kuma na masu mulki masu girman kai jabbarai suna auna zahiri ne su a wurin su zahiri ne girma ba su san girma baɗini ne girma ba to sai ya ce am ana khairun to yanzu ni ne nake ku dubi dai ku dube ni yanzu fir'aun dube ni ga gadon mulki ga kujeran mulki ga kalben zinare ga gwalagwalai ga warwarwa na zinare ga mayafai wanda suka sha kwalliya na na na alharini ku dubi wancan mistalaka eh to yanzu da Allah za ku auna ku auna mana gani da ni da Musa wane ne yafi wani ana sayarun ni ne da bin Musa am hadal ladhi huwa mahinun sai ya zagi ko wannan wanda ma wulakantacce ne ba ba kowa ba bai da komai ba dan kowa ba talaka wala ya kadu bi ku duba ma asalin magana ma bakin baya fita wai saboda annabi Musa ya ci wannan garwa ya sa wannan garwa shi wuta sai harshen sai ya zama yana gura-gura kafin ko lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya je sai ya ce a aika haruna don ya titi fasahar harshe ko absahu fa'asi ila harun suka aika wa harun ko absahu minni lisana ya fi ni fasahar harshe to dan haka shi fir'auna sai fage da wannan kuma ma ba a gane maganan da kyar da kyar muryarsa take fita shi ne za ku bi ko kuma ni in ji fir'auna walaula falaula ulqiya alaiha فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين
wanda yake tabaka wadda suke wato na masu mulki ba sa ganin daraja ba sa ganin kima irin ta sirri na Allah subhanahu wataala abinda suke fili shi suke duba sai ce ai masu mulki an san su suna da zuciya suna da kayan kwalliya to da za a aiko Musa yana kwatanta Musa kamar shi ma mai mulki ne shi ko Musa annabi ne shike nan yake cewa falawla ulqiya alayya aswiratu ko me ya hana ne a jefo masa mundaye daga sama min zahabin na zinariya tunda aka naɗa shi inda gaske ne an naɗa shi annabi ba sai a jefo masa kayan kwalliyan da ya fi namu ba na zinariya da menene da menene aw ja'a ma'ahu al-mala'ikatu muqtarin ko kuma tunda yana son a yadda da shi kuma ana son a karbi maganar sa sai ya zama su zo tare da mala'iku nan dama mala'ika nan hagu mala'ika suna gwane tare da shi duk inda ya je mala'ika ya barazana ya ce ga nan mu ma an turo mu mu rako shi ya irin tunanin sa kenan in ba haka aka yi ba ba zai yi imani ba Wasta kafa ƙaumahu ya raina hankalin mutanensa ya yawo da hankalin da irin wa'yannan surutan nasa da ɗan wa'yannan hikimomin nasa. Fa ƙa'uhu suka bi suka ce eh lallai kai ne babba kai ne sarki kai ne ubangiji a billah suka karyata annabi Musa innahum su aw mahu mutanen sa wato kenan su ake nufi da hum din anan kanu sun kasance kauman mutane ne fasikina masu fita ga barin da'a fadawa ne yan kwalama yan a samu a tante ka san duk abin da shugaba ya faɗa sai su ce eh haka ne to saboda haka wa irin wa'annan dama ba za ka taɓa samun gaskiya a wurin su ba wai ana cewa masu fushi da fushin wani ko wai hausa suna ce wai dan kulu kafin mai abu iko mai abu na kawo kuɗi kana albarka to irin wa'annan ne ka san irin wa'annan kuma dama su ba gaskiya suke so ba kawai inda aka karkata su ma nan za su karkata yani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dama mutane ne fasikai ba masu son gaskiya bane نعم فلما آتفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين mafi yawanci yan gefe su suke halakar da mai mulki in bai yi amfani da hankalinsa ba yawwa in baka yi amfani da hankalinka ba wani yana ban labarin yana cewa daga inda ka hau kujerar mulki to za a ba ka kaman wata ɗaya zuwa wata biyu musamman mulki irin na zamani yanzu wata ɗaya zuwa wata biyu nan akwai ala akwai alaƙa tsakaninka da da abokanka na da akwai alaƙa tsakaninka da mutanen da suke gaya maka gaskiya wanda suka kawo ka jikin mulkin sai a bari a nan ana samun communication alaƙar zuwa ku gaisa ana taya ka murna ana menene har ka shiga fada a fara zuwa nan ma kana dan bari a wannan an wani ne aku bari ya shigo an saba wani ne aku bari ya shigo an saba ana nan ana nan sai ya zama an yanke gani kuma sai a koma labari ta waya sakonnin waya kana bugawa ya suna bugowa daga nan sai ya zama wa an canza ma lambobin waya to daga an canza ma lamura to an raba ka da jama'a da baki ɗaya to tsoffin da kake ganin waɗanda da ana ganin su din nan su ake so a kawar su ne na bara su ne na bana su ne za su dawo su sake kewaye ka kai ba za ka gani ba ba za ka ji ba jin su shine jin ka ganin su shine ganin ka to daga nan an gama da kai an halaka ka sai abin da aka gaya maka in an yi magana a yanzu za a saurari irin wayannan ranka da ya ban san mulki bane eh da kuna tare kan mun san kuna tare amma yanzu tun nan ka zo ai kaga ku yanzu ban san me kake ciki ba ban san yadda ake tafiyar da al'amari mu ne muka san jiya mu ne muka ai abin da ya kada wa da ma ai kaza kaza ne to irin wayannan aikin suke to waɗannan su suke halaka shugaba to duk abubuwan da ake nuna wa fir'auna na ayoyin Allah ya ga wannan bala'i ya ga wannan bala'i ya kai wannan fitina yanzu mu sannan ko ba za ko yaya kuke gani ne ga shi an ga maganan tufana ga faɗi ga fari ga an kai da dai sarka damu wannan duk mai sauki ne wucewa zai zamanin kaza kaza kaza an taɓa yin irin wannan a ne ɗebo a maka shi ke nan sai to shi ke nan an taɓa har ka damu ko yanzu in muka ji haka ko jama'a kaza da ta an kai da kai kana damuwa ne da irin wayannan abubuwa wayannan abubuwa abubuwa ne fa wanda dama tuntun ɗabi'an rayuwa kenan haka yana faruwa haka mu za mu yi maka maganin al'amarin mu za mu yi kaza kaza kaza to ba za ba za ka farga ba sai halaka ta zo ne yanzu kuma ba zai farka ba sai kai ka rubu sun kare sai ka ji kawai ana cewa zai fita cikin jama'a yana yawa cikin jama'a ana zagin sa ana kallon sa haka haka shi kuma yana ganin shi fa yayi kokari to wani kokari kai babu kokarin da kai sai kuma ka zama kai ba ka tare da wayancan kana ji kana gani kuma wani sai ya hau kujeran sai ya ga duk sun rore sun barka babu abokanka na da abokan jawaranka na kirki mutanen kirki ɗan uwanka ba ka tare da su wayannan din su kuma dama duniya suke so ita ta haɗa su da kai yanzu kuma tunda duniyar ta bar hannunka sai da su yi riri sun koma da kin wancan zai ga kawai suna ganin ka kai ne talaka to haka al'amari yake to kuma a masu mulkin kuma mulkin asalin da yake mulkin ba na zaɓe bane su kuma halaka kawai za a tura ka sai lokacin da ta halaka kuma shi kenan sai a koma cikin sabon sarki duniya sabuwa saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce da suka fusatar da mu ayoyi ayoyi duka amma ba ta musu amfani ba in ta tsamna minhu sai muka azabtar da su fa a garar tsanahun muka nutsar da su ajma'i daga baki daya na'am فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وجعلنا مكسن yanzu salafan suka zama labari a labarin abin da aka yi ya wuce yawa dan ka san an ce talaka babu mu jin daɗi kamar talaka inda ya gane kana zaune sai ka rinka lissafa shugabanni an yi wane ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kaza lokacin nan muna shekara kaza na ya zo abu kaza abu kaza ya faru gare shi ko aka kashe shi ko aka tuɓe shi ko ya mutu sai kuma aka naɗa wane lissafi to ya talaka bai rinka yana lissafi sai ya gani kaga juyi juyi iri iri yana nan abu sa ba abin da ya dame shi talaka ne sun da gane ba abin da wani an yanka shi ne wani an kashe shi ne wani an harbe shi ne wani ya gaba haka zai ta maka lissafi shi din nan yana da shekara sittin yana ba da labarin sarakuna watakila ishirin ko masu mulkin siyasa watakila talatin duka ya gansu kuma ga shi yana nan lafiyarsa yana ci yana sha hankalinsa a kwance shi bai sai fursuna ba amma sauran wanda suka yi a gaban abin ya yi ya wuce to shine salafar Allah subhanahu wataala ya sa ya zama labarin baya abin tausayi wani yana cewa kai hakuri ko da mai mulki ya takura ka yawo abin nan zai zama labari kana nan kana zaune sai ka ji an ce ba shi bane kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce in ka sanya suka zama labarin baya ka ce fir'auna in ka mun da ka kai fir'auna ko kai ne fir'auna ba haka ake ta faɗa ba ya zama labari wa masalan lil akhirin ana buga misali ga wanda suke nan kuma wanda suke nan a to ka san dai fir'auna ya yi irin wannan ka san kar fa kaza wannan fir'auna kar kai kaza irin na fir'auna sai zama labarin baya abin misali ga wanda suke gaba to ka duba lalacewa duk da abin da aka yi nan sai ga shi fir'auna ne wai ya zo ya doki kogi yana gani annabi musa ya buji ya buga sandansa kogin nan ya dare ya shiga da mutanensa dokin fir'auna ya ji tsoro ya dan toge haka shi ne aka ce mala'ika da zai zo da gotiya ta wuce gaba ya ji ƙarfinta yana ƙoƙarin binta wai ruwan da ya dare wayannan fadawan da Allah ya ce dama mutanen banza ne fasikai sai suka ce ga ruwa ya ga ya ga Allah ya dare shi ko da Allah ya san kariya yake wallahi ya san ruwa ba zai dare kamar shi amma suka ce wai ruwa ya ga Allah ya dare shike na shi kuma dai rike aji rike ajin da bai yi amfani ba yana ganin halaka ne wai sai ya shiga tugu tugu tugu dan baya da hankali su ma suka ji Allah Allah ya nutsar da su gabaki daya na'am walamma duriba ibn maryam ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون walamma duriba ibn maryam masalan yayin da yayin da aka buga misali da Isa dan Maryam cewa wato mutanensa sun bauta masa dalilin saukan wannan aya shine lokacin da Allah ya saukar da innaku wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama ku da abinda kuke bautawa ba Allah ba gabaki ɗaya da ku masu bautan wani Allah da abinda kuke bauta musu na kuma kan karmanin wutar jahannama ne antum laha waridun duk za ku shiga cikin ta to kaga wannan an ce an an ce innakum wa ma ta'budun ba a ce innakum wa man ta'budun ba dan ma li ghayr al-aqil ne man kuma lil aqil ne ko to shikenan sai kafare suka ce shikenan mun je aje zuwa aje mun yarda mun yarda mun yarda da mu da gumakan mu da annabi Musa da annabi Isa da Uzairu duka mu a ce yan Musa ne shikenan aje Musa yi mana daidai wai saboda rashin hankali wato da aka kawo wannan wai ga wai suna dariyan eta suna dariyan ba'a shine idza qaumuka minhu yasudduna sai ga mutanenka suna kyalkata dariya suna wato ba da izgili da wannan aya da aka saukar an ce a ibnu zaba'ara ya kasance yana daga cikin jabbarai daga cikin masu fasahar larabawa sai ya ce musu na rantse da ubangijin ka'aba sai na je mun yi debate da muhammadu kuma yana rinjaye shike nan suka ce madalla suka raka shi ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammadu ata alama annan nasara abadu isa muhammadu ka san dai nasara sun bauta wa annabi isa ko wal yahuda ka san yahuda abadu uzair sun bauta wa uzair ko wa banu muljami banu muljamin daga cikin larabawa abadul mala'ika sun bauta wa mala'iku ko sai manzo Allah ya ce eh haka ne yace sai yace to idan wayannan suna wuta su da abin da ake ma bauta da da wato da nasara da annabi Isa ko da yahudu da uzairu a ganin sa bace da kuma bani muljam da mala'iku duk suna wuta in dai har wayannan suna wuta domin yarda kuma kanmu ma sun shiga wuta duk aje mu ɗan wutan ne tunda annabawa ma aje suna shiga wuta mala'ikun ma suna shiga wuta ta ji ma hukunci to shine wato suna kokarin su rikita al'amari bautan annabi isa ya yarda bauta masa ne uzairu ya yarda bauta masa ne mala'iku sun ma san wani mai bautansu ne ba su yarda ba ko wannan shine bambanci gumaka kuma itatuwan banza ne ake bauta musu dan haka dan a nuna ba su da daraja ba su da kima sai sa a kira su da ma kuma za a tattara su a zuba su cikin wuta da su da waɗanda suka bauta ne anan wannan aya ita ce bara ita ce bana ita ce baki wasu mutane wanda Allah bai musu albarka da hankali ba idan wasu lalatattu suka zo suka bauta ko suka yi ƙarya ko suka mai da kansu jajiyarku suka ce wani mutum suka ba shi matsayi na ubangidantaka to sai su jiran masa wai da zagi da la'ana wanda shi bai ji ba bai gani ba ba ruwansa duk wani wani shaidani zindiki da ya zo ya ɗauki wani bawan Allah ko waliyin Allah ko menene ya ce masa abin da bai faɗa wa kansa ba. To idan kai ka yanke hukunci cewa shi wannan bawan Allah shi ma ya yi laifi, to ka zama daidai da Ibn Zaba'ara wanda ya ce annabi isa ma dan wuta ne uzairu dan wuta ne mala'iku ma yan wuta ne saboda haka komi girman laifin da aka ɗauka aka manna ma wani wanda shi bai ce ba bai ji ba bai gani ba to in za ka yi faɗa ka yi faɗa da masu yin duk abin da za ka gaya musu ka gaya musu daidai ne amma ka guji taɓa bawan Allah da shi ba ruwansa in ba haka ba sai bala'i ya same ka kai kana ganin kaman watakila Allah ya rufe hankalinka saboda Allah ya aiko maka da wani mummunan jarabawa sai ka je kana ta zagin waliyan Allah kana ta zagin ban Allah kana ganin kaman cewa su ne masu laifi ya zama ka halaka ka zama cikin man adali waliyan wa qad azantu bil harb saboda haka mutane ina mana kashedi mu guji wannan wannan ma'auni ne na kafirai bai kamata malami ya dauko ma'auni irin wanda kafirai suka dauko suka zo da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ya dauki ma'auni na mu'minai masu hankali wanda yayi laifi laifi a kan sai yake karewa Allah baya azabtar da mutum akan abin da bai ce ayi ba idan kaman annabi Isa Allah bai zai taba shi ba duk da abin da aka yi masa aka nuna cewa shi dan Allah ne aka ce shi salin salatatin ne aka ce kai shi ne ma Allah din duk an yi wannan idan ba za a yi ma Uzair Allah ba zai azabtar da Uzairu ba idan Allah ba zai azabtar da mala'iku ba da aka bauta musu zo da haka duk mai bauta laifinsa ne mai wani mutum har ma ya ce yana bauta ni na mamaki ma akwai wanda zai ce dan adam wai ubangiji ne in ba dabba ba ba wanda zai faɗi haka to amma idan mutum ni na kan ga wani yawanci irin wayannan din ma da ake magana a kansu mafi yawanci za ka san mashaya suke ba mutane ne wanda suke cikin hankalin su ba dabbobi ne kazama kazama ka za ka ga su dai irin dai ga su nan dai ba ma ba su cikin mizanin addini ba to yaya mutumin da yake malami misali ya san bayin Allah nan ya san malaman nan na kirki ya rayu da wasu wasu kuma sun rayu da iyayensa wasu sun rayu da manyan mutane ya kakkaranta littattafansu ya ga irin abubuwan da suke faɗa ya ga irin tawali'un su ga Allah subhanahu wata'ala yace zai ɗauko wai shi yana ƙoƙarin gyara yace kuma zai taɓa wanda shi ba ruwansa gyara daidai ne mutum ya tashi ya yi gyara duk wani abin da aka yi mai muni daidai ne mutum ya tashi ya yi gyara ya buɗe wuta ko iyakan yadda yake so ya buɗe wuta yana iya buɗe wutansa akan cewa ko an raina manzon Allah ko an ga ko an gaya wa ko an faɗa wa wani abin da bai kai matsamin sa ba daidai ne kai gyara amma ba za ka kola ta zuru waziratu wuzar ukura ba za ta ɗauki laifin wannan shashasha lalatacce ka tsora ma bawan Allah da babu ruwan sa ba bayan gashi kuma rashin adalci ne ma ga malamai nan barkata ba iyaka suna taraji shi wanda ya yi wannan shegantakan ma a Kano ne ko a ina ne mutanensa ne suka ɗauke shi wanda suke ɗariƙar sun kai shi kotu ba wasu mutane ne daban sun kai shi kotu balle a ce mutanensa ne sun kama sun kai sun ce ga abin da ya yi saboda haka in dai ba neman haɗa da fitina da haɗa hana haɗin kan musulmi da zaman lafiya ba bai kamata a rinka neman tsora ma wanda bai ji ba bai gani ba laifi kawai dan dai siyasa ko dan wani neman kamar a ɓata wa'annan dan wa'annan su ɗaukaka Allah ya sauwaka to wannan abinda ibnu zaba'ara kenan yayi wai shi a ganin sa yayi nasara a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am wa qalu sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu ba haka bane annabi isa ba abin da zai shafe shi ai bai sai abota masa ba uzairu ba abin da zai shafe shi mala'iku ba abin da zai shafe shi suka ce a to allolin mu ne fiye ko ko annabi isa da annabi isa da allolin mu waye babba waye bi girma waye bi daraja duk da yake kafiri wato annabi isa ne kan gata shi an bauta masa ba za a kona shi ba amma sai a kona mana su gumakan mu wai wai wai wai wai wai kuma kansu ne manya ne su ne biyayyu ko annabi bisan da kake karewa wato in dai haka ne kowa ba in dai an bauta masa kowa ma in dai za a yi hukunci ai sai a yi ikon ya zama daya to ba haka ba ne ba shi yace a bauta masa ba ma zarabu laka ba dan komai suka kawo maka waɗannan misaltalan banza ba illa jadalan sai dan neman husuma kawai yanda za su yi ta hanyar jayayya ta hanyar rashin gaskiya su binne gaskiya abinda suke so kenan bal rabu da su kaumin mutane ne khasihuna masu tsananin husuma to wato da yawa daga cikin mutane kan zuciya ya kan rinjaye a lokacin da sayyidina aliyu karamallahu wajen wa radiyallahu suka yi rigima da kawarijawa kawarijawa nan mutanen samida suna cikin jama'arsa to da aka zo tahkim tahkim din nan an je an hargitsa labari wa bangaren bari umayya cewa sayyidina ali yana haɗa hannu cikin kasa sayyidina usman shi kuma yana kokarin wanke kansa ya ce to amma ko me ma kuke so ku zo mu zauna mana kafa gwamnati sannan waɗanda suka yi wannan laifin a neme su a hukunta su kuma suna cewa mu ba za mu yi mu baya abu ma sai in ka gama ka gama yin hukunci saboda wasu yan ta yi daɗi miya masu son mulki masu jin daɗi sun gudu sun koma wancan ɓangare na sham to sai ya zama to ƙarshe dole dai runduna ta taso na mayaƙa na sayyidina aliyu da runduna na su bani umayya to da aka zo an fara faɗa ne an fara yaƙi a tsakani saboda an ce wanda in aka yi mubaya a mutum ya ci to a yaƙe shi sai ya yi mubaya wannan shine dalilin yaƙin sayyidina aliyu shi ke nan sai da aka kusan da nasara sai ɓangare ɗaya suka yi suka ɗaga ƙwararri suka ce suka ɗaga ƙwararri haka a kan mai sai sai suna zai suke a dakatar da yaƙi a ji abin da suke faɗa mutanen sai suka rabu wasu suka ce kar a dakatar makirci ne kawai mu murkuce su ina ƙur'ani mu murkuce su da takardun ƙur'ani da da ƙur'ani da suka ɗaga wayan suka ce a gaskiya a tsaya abin da suke nufi wasu suka ce a ci gaba dan haka wayan suka ce a tsaya suka yi rinjaye wayan da suka ce kara tsayan nan su ba su yi rinjaye ba to sai zama sun kullace sun kullace sai dina aliyu a kan wannan rashin yadda da cewa a kara tsaya ne to da aka zo kuma sai ya zama to a wajen suka nuna cewa a koma kan alkur'ani muke so kaza kaza dan haka tun da dai yanzu an amirul mu'minina Usman bin Affan Allah ya baka rasuwa ta hanyar wannan abu kowa ma da sayyidina Ali da Muawiya duk su aje kayan yaki a sauka babu karki sai dai abin da kwamiti suka tabbatar to a hakan kuma sai aka yi wani abu na siyasa wanda dai ya sa wannan sulhin bai yiwu ba saboda kowanne bangare yana kokarin ya rinjayar da nashi bangaren to da sulhun bai yiwu ba wayannan da suka ce kana tsayin nan suka ga an tsaya kuma sulhu ne kuma ba a samu nasara a wajen sulhu ba sai suka ce sai na aliyu ya kafin ka to farkon wayanda suka fara kafin da musulmi kenan a duniya suka kuma ja nassin alqur'ani wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun sai dan haka sai na aliyu ya bar qur'ani ya koma maganan delegate dan haka sun ya koma maganan delegate da maganar kafa kwamitin shawara da haka ya kafarta sai da na da ce ba abin da ya kafarta da suka ce to ai ya yi amfani da haka mani kuma alƙur'ani ba a ce ya yi amfani da haka mani to da ya tashi aika musu wanda zai je ya kafa musu hujja sai ya tura musu abdullahi bin abbas dama tun farko ma da aka ce a nan a dalilin sun abdullahi bin abbas ya nuna su ne suka ta dacewa suna sai abu musa al'ashari shi kuma ya san abu musa al'ashari mutum ne mai yawan tawali mu bai san siyasar duniya ba to amma dai da rikicin daji sun fi karfin su akan ra'ayinsa cewa sai abu musa al'ashari sai ya bari kuma aka je aka yi masa wannan zabon kasar to sai tura abdullahi bin abbas ya je sani sai ce me yasa ku kafa ta suka ce sai buka ya bar qur'ani mutum ya bar qur'ani ya koma ra'ayi inda ya bar Qur'ani ya koma ra'ayi ya da wasu haka ma ni ya samu sai ya bar Qur'ani ya ce a yi hukunci da shi ne ya bar Qur'ani ya yi amfani da haka ma yace a laifin bil Qur'ani haka ma kuma wani mahaddata ne fararrun mahaddata ne mafi yawancin wakwacin su ma'ayoyin Qur'ani ne saboda tsaban hadda kuma ana matasa kuma shine kuke za a ce alƙur'ani ba haka ba ne Abdullahi ibn Abbas ni duk da karancin karatun Qur'ani na duk da kun ji da karatu amma da kan amma yanzu kun ba ni mamaki yanzu har za ku yi jayayya babu haka ma na alƙur'ani suka ce ba to lokacin da abin da yasa na kawo wannan lokacin da Abdullahi ibn Abbas ya je Harura inda suka je suka yi tunga zai je ya yi muƙabala da su da suka ganshi wani sirri da ya ce karku yadda ku yi muƙabala da shi wannan shi ne wanda Allah ya ce balhum qawmun khasirun to wannan ayat ita ta kawo wannan bayanin da nake balhum qawmun khasirun to su mutanen da ba su san gaskiya ba sa san a zo da wani fahimta wanda za a gane gaskiya to shine sun gane Abdullahi bin Abbas ba wanda za a rijaye shi ne shi ne suka ce kar ma a yi magana da maza maza kawai a ce a kore ta ce koma ba za a tattauna da shi ba don shi ne wanda Allah ya ce bal hum qawmun fasiqun to amma wasu daga cikin suka ce a kan kore ya zo in yana ji da hukuma mu ma muna ji da da da, da faka Abdullahi ibn Abbas to shi ne zo aka fara muqabala ne sa ka mutum mu ya bar Qur'ani ya yi amfani da haka mani yace ni ko da ni da tsakuta kuɗi da karatun Qur'ani ina mamakin kuma haddata ne kuma gwanaye kuma kaza amma ni duk da haka ina ganin kamar akwai haka mani a cikin Al-Qur'ani a Qur'ani yace farai kuwa akwai haka mani suka ce to kawo yace a ce Allah subhanahu wa ta'ala da ce wa in kuntum shiqaqa bainihima fa'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ba suka ce eh ya faɗa yace idan an samu hakaman min ahlihi da hakaman min ahliha ne aka samu haka malam ka samu yace kir da ku Allah wadaran yanzu Allah ya ce ai amfani da hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha a cikin jimal cikin gida tsakanin miji da mata amma ba za a yi amfani da hakaman min ahlihi da hakaman min ahlihi ba akan cikin al'ummar musulmi Aliyu ba zai kawo hakaman Muawiya ya kawo hakaman a samu sulhi ba tun daga nan aka san akwai kiyasi a musulunci don haka duk wanda ta daina cin kiyasi makiyin gaskiya ne ina za mu samu nasi a yanzu su suna neman a kawo nasi a yanzu kamar misali ne mutum ya ce maka lalle lalle ke ka kawo masa cikin alkur'ani inda aka ce ihtahilu bi maulidin nabi idan ka ce masa a ai kamar yadda sai na sai wannan qur'ani fa shi kansa ba a rubuta shi ba sai akan irin wannan ka'ida ta kiyasi domin sai na Umar ya zata mu sai na Abubakar cewa a rubuta alqur'ani sai ina nasi ba to ya za ku sa ni abin da Annabi bai yi ba annabi ya rubuta wani qur'ani ya bari ba kowa yana hada cewa kayan sa ne wanda ya gaba dama ya rubuta ɗan takarorin sa ko shafofin sa ko menene sa ina nasi sai da na Umar ya rasa me zai ce sai da na Abu sai ce huwa khairun wallahi innahu khair wallahi alheri ne abin da ya rinka ga masa ke sai da aka zo aka yi yakin yamama an kashe mahaddata da yawa tukunna sannan sai da na Abubakar ya ce eh gaskiya wata rana mun bari haka ba mu rubuta Qur'ani na da littafi guda ba za a zo a kashe wasu ma wanda sun hada da wani wurin da ba ba za mu sani to shi ne sai ya ce to kai kun Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da hakaman min ahli wa kuma da wajen daidaita rigiman cikin iyali amma ba za a yi amfani da shi ko wajen daidaita rikicin al'ummar musulmi ba suka ce mun ji wannan mun karba yace har yanzu akwai haka ma ne alqur'ani har yanzu su yace kwarai suka ce to kawo yace Allah subhanahu wataala bai faɗa cikin alqur'ani ya hukumu fihi zawa adalin minkum ba kun ce kuma har da tsari ina har da suka ce Allah ya faɗa haka yace idan zawa adalin suka yi hukunci menene sunan su aka ce haka ma ne ya ce Allah wadaran ku kai kanku yanzu akan zubar da jinin kurciya ko tattabara ko barewa a wajen aikin hajji Allah ya ce a samu zawa adalin su yi magana a kai amma ku yarda amma zubar da jinin al'ummar musulmi ku ce ba za a ɗauko wancan nan sai a kawo shi nan ba sai suka gabata da hujja sai suka ce to wai mutumin kan nan yakin musulunci yake yi ne ko yakin ba na musulunci ba ne yace na musulunci ne sai to me yasa da yakin jamal bai kama bayi ba yace Allah wadaran matar manzon Allah ummul mu'minina Aisha ko Zubairu kuke so ya kamo ya ba su zama bayan ku je ku bauta kuka ce mun ji wannan to ai ne gidanka ya sa hannu cewa ya yi rizanin kafin a je zaman wani sirri din to me yasa yanzu ya dawo nema tunda ya sa hannu akan akan cewa shi ma ya sauka to yanzu ne yasa kuma ya dawo yake kan sai ya ci gaba da da kalimar yace Allah wa ku ina ce nan to hayar gudun amrin suka zo aka rubuta haza ma ahada alaihi muhammadur rasulullah Suhail bin Amr yace shi bai yadda a rubuta Muhammad Rasulullah ba sai dai a rubuta Muhammad bin Abdullah an yi haka suka ce an yi to da manzon Allah ya sa aka goge Muhammad Rasulullah ya yadda ya yi risalin daga Rasulullah din kenan suka ce bai yi ba yace to haka ne gidanmu ma ba yayi bane dan maslaha ya sa ya yarda sai mutum dubu arba'in suka duba suka dawo sauran kuma suka ki to tun daga nan kawarijawa suka ce ba za su sake yarda da kiyasi ba suka ce kiyasi yana halakar da mutane saboda an yi rinjayen su da kiyasi suka ce ba wani kiyasi suka ce farko wanda ya kiyasi idris ne da ya kiyasi shi ma ya bani ya ce talatani min nari wa talatahu min din saboda haka wannan aya balin kwamun kasimu da ita kawai za suka fara amfani kuma a nan ne aka fara kafa fandishan ɗin rikitina a duniyar musulmi har yau ba ta ƙare ba suka fara kawo a takafiyar kafurta musulmi sai na aliyu zai fito daga gidansa zai je masallaci in sun gan sai su ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun sai su kalli sayyidina aliyu sai ya ce kalimatu sirkin urida bihal batil kalma dai ga ta gaskiya ne ayan Allah ne haka kuma Qur'ani yake amma mai magana mai karanta ta barna yake nufi ba gaskiya ba to shine yanzu har yanzu ake ta fama kullum wani mushriki wani kafir wani mushriki kai ma in ka girma ya almajiran ka suka taso sai su ce ai sun fahimci kai ne ma mushrikin to kai ma ko abun fa shine kuma ya kai ga yanzu har an dauki kuma makami ana yakan juna tun ana jefawa a baki dama karshen abin da zai faru ke dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a karshen duniya fitina za ta zo kamar fitina za ta zo kamar duhun dare wanda yake zaune da ya ganta bai sa hannunsa ba bai ma tashi ya je inda ake ya hanga ba ma to ya ji wanda ya tashi ya ce me ake yi a can wanda ya tashi ya je ya ga me ake yi to wanda bai shiga cikin fitinan ba to ya fi wanda ya je ya shiga wanda ya shiga kuma to ya tafi kenan sai dai Allah ya kiyaye kuma mafi sharrin wanda sama take masa lullube a wannan lokacin ce malaman zamani sai sa ce ulama uha ba ulama ul umma ba ulama uha ulama ul fitna ulama ul zaman malaman zamanin malaman fitna su ne mafi sharrin wanda sama za ta masa lullubi su za su haɗa fitina amma sahabbai hankalin sai tashi ku yi ku yi haƙuri minhum takaridul fitna wa ilayhi sa'ud su za su fito da fitinan kuma fitinan su za ta ci kansu za ta koma yasa sai ka kakkafunta bayan Allah waliyan Allah sai ka ga kuma almajiran su dawo sai kai kafiri ne su rubuce ka da duka wasu ma su kaje ka saboda kai ka koya mu dama yayan ku nama yana suke koyan harbi akan kuwarsu ko ba haka ba to manzo Allah ya gaskiya shine abin da kuke gani ke manzo sallallahu alaihi wasallam ne yayi wannan baki wa duk wanda ya kirkiro fitina yace minhum takarijul fitina su za su fito da fitinan wa ilaihim ta'ud fitinan kuma kansu za ta koma Allah ya tsawa sai dai kuma saukin na da wuya tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya roki Allah kada kada yakin mu ya kasance a tsakanin mu Allah zai amsa masa don haka za a ita samun irin wannan yadda a ita ya ba abin ruwa ya zamanto da sauki ni ina ganin inda musulmi za su fahimci kansu an shekara dubu yanzu ana irin wannan rigima har yau ba wanda ya kashe wata kungiya kawarijawa suna nan shi'a suna nan ahlus sunna suna nan a duniyar musulmi da muka zauna shekarun baya an zauna kowa na da yankinsa kuma yana zaune lafiya babu wata fitina yanzu wannan abu da ake yi na rigingimu da yaƙe-yaƙe da kace-kace wa ya ci ribansa babu wanda ya ci ribansa saboda haka abin da ni dai na sani kuma nake ganin narin jayar a fahimta ta a ga maganganun malamai dama mu ahalin dari al-furdu sufiya ba ka tafiriyu na wani mu ba mu kafa da wani ba mu kafa da wani na tuna malaman mu duk da lokacin da kungiyoyi suka fito suna ta dari a kafare sun hana mu ce mu wa'ancan su kuma kafare sun ce kar mu zama daya kuma wannan shine mazhabar sayyidina ali da yake yakin kawarijawa aka ce wai aliyu kan kawarja nan kafirai ne yace ina gudun kafirci ne yasa suka kafirta mu kuma ba su su shiga ne kyaman su suke yi sai suka jefa mana kalmar to fa munafikai ne yace kai ni na ga suna yawan zikiri domin su masu zikiri ne su kuma wancan farkon lokaci yace na ga suna yawan zikiri wal munafiquna kuma la yazkuruna Allah illa qalila kace to kuma to dan me yasa zamu yaki muke yakan su yace kai bari ka ji mutane ne fitina ta same su suka kurumce suka makance suka haukace suka dauko makami suka yau kan mu ko muke yaki dan mu kare kanmu amma yaki sai musu kafirai saboda haka mu ba ta kafiriyu na bane ni ni na ganin babu wani kafiri duk cikin kungiyoyin nan sai dai batacce akwai batattu halakakku wanda za su je wuta in yi son sun yi shekaru kamar saba'in ko ɗari ko dubu su fito saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ce la ilaha illallah yana faɗin haka har zuci da gaske to zai shiga aljanna saboda haka duk ƙungiyoyin nan ni a irin fahimta ta ban ce babu wanda zai ba zai shiga aljanna ba sai dai ba farar ɗaya ba saboda kowa da irin zunubinsa da iya inda za a kai shi fursuna sannan a zo a cire da haka mu a tafiyar mu babu ba ma kafirta mutane ba wani wanda muke ce masa kafiri wanda ya ce mana kafiri akwai malamin da aka tambaye shi to malam ai annabi ya ce man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wanda duk ya ce ma dan uwansa ya kafiri to kalmar ta koma kan ɗayansu in ba ta samu kai wanda aka ce ma ba ta koma kan wanda ya ce ma kafir ya ce gaskiya ne manzo Allah ya yi gaskiya to ya ce maka ya kafiru bayan ya faɗa ya zo ya kalmar shahada ya kalla Allah an ji ba ya ce ma mushriki ya zo ya yi kalmar shahada ya kalla Allah ko da ya samu da ya sake ya musulunta ya kafuru wa yuminu kenan to ba mu san a wanne zai mutu ba zai mutu lokacin da ya kafuru ya kafuru ne ko zai mutu ne a lokacin da yuminu ba mu sani ba sannan kuma da yawa daga cikin wayanda suke kungiyoyin nan na tattauna da wasu da dama daga cikin su su ba su yadda mutum kafiri bane sun ce su ba kafirci bane a ai mushirkancin da ake faɗa ba na kafirci bane musulmi ne mutum sai dai kawai yana wani abu ne wanda ya dan kaucewa hanya su ka gani a ce wasu ma kalmar da suke faɗan ba su santa ba kowa ba ita suke nufi ba saboda haka ba kowanne ne za a jefa masa cewa lalle ya kafurta ba wannan kawai shine mafita gare mu musulmi mu yadda da musuluncin junar mu kowa ya kiyaye dan uwansa ka bar mutum da irin fahimtarsa kowa da nasosinsa da abin da ya fahimta yau sama da shekara dubu a je a kama aiki abin da muka yi ittifaki a kai mu haɗu mu yau musulunci aiki abin da muka yi saɓani a kai kowa ya riƙe nashi sai abin da ba yiwuwa tawili ya shiga cikinsa kamar masu allantar da wasu wannan kan bai yiwuwa wani tawili ya shigo cikinsa bai yiwuwa wani tawili ya shigo cikinsa babu inda aka halatta faɗin kalma irin wannan a musulunci Allah ya tsoro. Na'am. in huwa إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل in huwa shi annabi isa da kuke ta rigima a kansa wasu su ce ai shi ne salisu salasa wasu su ce ai shi ne ma ɗa wasu su ce ai shi ne dukan ma to Allah ya ce to in sai da muku ga babban shela ba kowa bane annabi isa illa abdu sai bawan Allah ba kowa bane annabi muhammadu illa abdu ko da me ja a na tsaya a nan wallahi inda me ja zai kai mu ba abdu subhanallazi asra الحمد لله الذي أنزل على wanda ya faɗi wannan kalmar shi ya faɗi wancan ko ba shi ya faɗa ba don haka mu in kana son zaman lafiya a duniya kana son zaman lafiya a lahira duk wani bawan Allah sunansa bawan Allah shehu radiyallahu anhu yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a diwaninsa yace wa ma waladur wa ma waladur rahmanu lakin ubaidu shi ba abdu ma yake ba yana yaban manzon Allah yace ku sani ba Allah bai haihu ba manzon Allah bawan Allah ne ya kawo bawa ma da sigan da sujiru to shi kuma fa idan ya ce manzon Allah ubaidu zindiƙai ba su gane ba saboda haka in kana son zaman lafiya kowane mukami ne ko menene wa qul fihi idza qulta abdul idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi wa qul fihi ma qarshita la tattasil idra wa la tattasil kufra idan kace manzon Allah yaji shehu yace idan kace manzon Allah abdullahi bawan Allah ne bawan ya fara gabatarwa ko sayyidu khalqi shugaba ne na dukkan halittun Allah daga nan fa kun ji ma kashi talata kafin kufra ka faɗa musu duk abin da ga dama in dai ba wannan ka cire ba kar ka ji tsoron kafirci duk abin da ya kai girma muƙami daraja martaba da ko menene ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka baki abin da ya wuce matsayin Abdullahi sayyidu khalqi wai ina diwani da kuke karantawa wannan shine diwani sai dai ka je karanta wajen wata balaga ko wata isti'ara ko wata kinaya kana kidahumi baka san balaga ba baka san isti'ara ba baka san kinaya ba kamar da ita matsayin zahiri wannan kuma ka halaka idan aka ce maka ga haza ka annahu misali ka annahu amiru bauchi sai ka je ka ba ka ce ga sarkin bauchi kana kafa alfahari wannan shine sarkin bauchi ka Allahu amir bauchi aka ce za ka ci duka a fada ko ba za ka ci duka ko sai aka yi wannan wani ne yake yabon wani mutum wata kila mai sarauta ne ya ce kamar sarkin bauchi kamar sarkin sai kuma ka ce yawa ga sarkin bauchi ga sarkin bauchi to wannan shine da yawa daga cikin masu karance karancen jiwani ba san me ake faɗa ba sun je sun mai da kansu su ne masu fassara da kansu suke halaka suke halakar da mutane in huwa shi ne kasance ba illa abdul sai dai bawa ne an amna alaihi wanda muka masa ni'ima da annabta shi ne cewa ce lakin isa laisa illa abdan lillah shi isa ba wani abu ne ya bawan allah faɗaɗ kaɗai wajen allahu muka sanya shi masalan libanin isra'il abun misali ga bani Isra'il ta hanyar kawo shi babu uba. Allah yana son ya nuna babu ɓangaren da baya yi ba tare da kayan aiki ba. Shi ne sai ya kawo inda ma akwai wanda za a bauta masa a sai a bauta wa Adam. Sai sa Allah ce inna masala Isa inda Allah ka masala Adama. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun kai ma kama annabi isa take ni ma kama dukkan mu kama annabi isa muke ta wajen halitta ta wajen halitta ba sai dai menene isa rasulullahi ko ba haka ba amma ta wajen duk ɗaya ne kun fa yakunu ne ni ma kun fa yakunu ne kai ma kun fa yakunu ne annabi isa ma kun fa yakunu ne khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakun kai kuma ba khalaqaka min nutfatin thumma qala laka kun shikenan dukkan mu ɗaya ne halitta ne na kun fa yakunu sai dai martaba kuma kowa Allah ya ba shi irin nashi martaba amma wajen halitta ba wani abu mai ban mamaki a wurin Allah wannan kawai Allah yana zai nuna ya nuna ikonsa sai yayi annabi Adamu ba uwa ba uba kowa ya baban annabi Adamu wace ce mahaifiyarsa to da sai a ce ai shine ma da inda da ana Allah yana da ko ba haka ba to bai zama da ba sai wanda baya da mahaifi sai mahaifiya sai ya tira Hawwa'u daga jikin annabi Adamu daga hakarkarin sa aka yi Hawwa'u mace ce waye babanta ba ta da uba uwa kuma fa akwai mana uwa ga yana dauka shi annabi adamu kaman kaman shine mahallin uwa a wurin ta tun daga daga jikinsa aka ballo aka ballo aka ballo daga jikinsa aka ballo ta aka yi ta daga kashin hakarkarin sa dan kwararre ko kamar yadda yazo cikin nasi sannan shi kuma annabi isa fa sai aka yi shi annabi adamu za a iya kaman uba ne ga gare ta amma ba ta da uwa ko kaman uba ne gare ta amma ba ta da uwa to shi kuma annabi isa sai aka yi shi da uwa kuma babu uba dan Allah ya nuna yana iya yi kowane bangare yana iya yi ba uwa yana iya yi ba uba yana iya yi ba uwa ba uba to yes Allah subhanahu wataala ce an yi shi misali ne ga bani Isra'ila su fahimci ikon Allah ba wai an yi shi ne dan ya zamanto wani abin jayya abinda da suka jefa da zina da ba sun jefe ki da mummunan kalma yanzu kuma wajen suka dawo kuma da suka ga mu'jizozin sa wajen suka ce kuma wai dani a'udhu billah na'am ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلون Allah ya ce walau da sha'u da mun so ma gaba ɗaya ba za mu yi ɗan adam ɗin ba kai ko bayan mun yi ɗan adam ɗin da mun so sai mu kyafe ɗan adam ɗin kaf a halakar da mutane babu komai laja Allah minkum mala'ikatan sai mu ɗauko mala'iku mu sa a madadin ku mu kyare ku ya zama babu ku sai mala'iku su rinka yawo a bayan ƙasa ɗin fil ardi a bayan ƙasa ya kudu kuna su ne suke zama sun halifanci waɗanda muka halakar idan muka halakar sai mu bar mala'iku su yi ta mana biyayya tunda su ba sa sako Allah ce da mun so haka da mu na'am
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم wa innahu shi annabi isan nan da kuke masa bauta la ilmun lisa'ati wallahi alama ne na tashin alkiyama zai zo ya sauko a ƙarshen duniya duk zai yi maganin wannan shegantaka zai zo a matsayin waliyin Allah mujaddidin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala tamtarunna biha kada ku yi ma shakka akan wannan wato dawowa nata da Allah subhanahu wata'ala yayi dan ya zo ya zama alaman tashin alkiyama zai zo a ƙarshen ta daga an gani bayanan sa to an san kiyama ta yi kusa wattabi'uni ka gaya musu ya rasulullah ka ce ku bi ni haza wannan karatu da na muku da wannan ayoyi da wayannan bayanai da aka muku siratun shine tafarkin Allah mustaqim wanda yake madaidaici gaskiya kenan wanda ba wani jayayya a kanta wanda ya bi wannan ya bi gaskiya wanda bai bi wannan ba ya yi asara ya tabe annabi isa shine zai zo ya yi maganin duk kafirci da yahudanci da zindiƙanci duk wani wanda yake shin ya kirkiro wani abun banza to in dai annabi isa lokacinsa ya yi ya bayyana zai karya salibu zai nuna cewa babu cross zai nuna cewa to ma kaga ma ta zai karya salibu zai karya cross to ina masu rafiya cross kuma zai yanka masu rafiya cross duk wani wanda ya zo yake cewa annabi isa wa kaza kaza ne ya zo ce ba haka bane shine zai jaddada addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su haɗu da imamu mahadi su yi jihadi jaddada musulunci su mai da kowa ya zama mutumin kirki ƙasa ta zauna lafiya a rushe duk ƙungiyoyi kuma zai ga ba wani ƙungiyoyi sai ga kowa ya zama mutumin kirki zikiri kowa zai yi dole ya kai salatar annabi sai kai istighfarin sai kai la ilaha illahu sai kai annabi isa ma zai yi sauran jama'a duk za su yi shikenan kuma a rufe duk wata kungiya da yancin shinkafa da yancin shinkafa kaza da yancin mai duk a rufe a koma musulunci kawai babu wani fitina Allah ya samu dace assalamu alaikum